بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الطلعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من داو za mu ci gaba da karatun littafin riyadus salihin daga inda muka kwana a satin da ya gabata da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ƴan uwa ba su manta ba muna a cikin kitabi iyadatul marid littafin gaida mara lafiya haka nan kuma muna a cikin babi na 144 wanda muka kwana akan hadisi na 892 wanda yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haqqul muslimi alal muslimi hamsun shine ko wanda buhari da muslim suka rawaita hadisin wannan hadisin dake gaban mu yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم شما حديث النبي تقص da tis'in da uku shi ma an rawaice shi ne daga bakin sayyidina Aba Hurairah Allah ya kara mashi yadda kamar yadda dai ƴan uwa suka sani cewa Aba Hurairah shine mafi yawan ruwaya hadisai a cikin sahabban manzon Allah kakabdin su babu wani sahabi wanda ya kai shi ruwaya hadisi amma dan girman mu'jizan manzon Allah kwata-kwata shekarun da ya da manzon Allah ba su kai shekara shida ba hudu ne zuwa biyar amma ko ba wanda ya fi shi ruwaya hadisi wannan hadisin ma an rawaike shi daga Aba Huraira kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyama hakika Allah madaukakin sarki zai fada zai yi magana ranar tashin al-qiyama abinda Allah subhanahu wataala zai ce idan aka kai bawa gaban shi sai Allah ya kalli wani mutum ya ce ibn adam ya kai dan adam maradtu Allah ya ce wani kace labbaika ya rabbul izzati da Allah ya zaka ji a wannan lokacin Allah ya ce wa na kace na'am ya zaka ji zuciyarka tana bugun uku uku ga kan gaban Allah manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce mana tsakanin dan adam da shiga aljanna akwai jajjar guda bakwai yace mafi sauki daga cikin su shine mutuwa mafi tashin hankalin shi shine tsayuwan mutum a gaban Allah lokacin da azzalamai suka tarbe mutum Allah na cewa bawa na kudin shi bawa na haƙƙin shi bawa na kaza kana kalla ana iban ladanka kana biyan mutane to ba lokacin da yafi wannan lokacin tashi hankali annabi alaihi salatu wassalam ya ce to a irin wannan lokacin Allah zai dube ka ya ce ya kai dan adam ka ce ya ubangiji sai Allah ya ce maka marartu wa lam ta'udni na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba kala sai dan adam ya ce ya rabbi ya ubangiji kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya za in gaishe ka alhalin kai ne ubangijin talikai ina ma na san inda kake ciwon balle in je in gaishe ka ai kaga zaka ji abin gingir yanzu ko gwamnan jihar ku ne aka ce bai da lafiya da yanda ka saba da shi ina zaka je ka gaishe ka gaishe shi balle rabbul izzati to Allah ya za a ina zan gaishe ka to nan gun kalli wani abu Allah zai ce maka yayi rashin lafiya Allah na rashin lafiya kuma ya ce baka zo ka gaishe ni ba ina za ka gaishe shi dimuwa biyu kenan sai Allah ya bude mu mutum ya ce amma alimta anna abdi fulanun marida falam ta'udu baka san cewa bawa na wane ya rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba to nan nan ake sarƙa sarƙa bawa ya rashin lafiya amma Allah ya ce shi ya rashin lafiya baka je gaida bawa ba Allah ya ce baka je ka gaishe shi ba yanzu ciwo ma aka dauke bawa aka waye dora akan shi Allah an gane ko ciwon bawa ya koma kan Allah ko gaida bawa ya jiki yanzu ya koma kan wa to kaje ka gane sauran karatun kana son ka san Allah ba an ce maka bawan Allah bane a'a amma tunda bawan ya kwashe kayan shi ya maida wajen Allah to Allah kuma ya ce duk abin da ya samu wannan bawan Allah ya samu wannan shine abin da kawai ake so ka sani a cikin sanin Allah annabi ba Allah bane waliye ba Allah ba Allah bane a'a sun kwashi kayan su ne sun kai wajen Allah to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ce duk abin da ya same su ni ya saba a yanzu ko a gida ba na irin wannan ba a gida sai ka ji wani mutum ya ce ai wani ko wance a girin nan ya zama ni na zama shi duk abin da ya shafe shi ya shafe ni duk abin da ya faranta mai ciki ya faranta mai ciki ai ana wannan ko to da Allah duk da wannan idan ka zo shi wancan da aka ce ya zama ni ka zama shi da Allah idan ka zo ka sa wuka kayan kai wancan zai zai ji yanka amma in ya gani ba zai ji daɗi to irin wannan mu'amala ce tsakanin Allah da bawa in bawa ya kwashe kayan shi kai fada Allah kaga yanzu ga shi Allah ya ce wani ya rashin lafiya amma Allah ya ce a'a ba shi ba ni ne baka je ka gaishe shi ba to ni ne baka gaida ba saboda kusancin shi abun Allah to duk wa'annan bayan Allah mu auliya'un nan da kake gani sun kwashi kayansu ne sun kai wajen Allah shi yasa in za su yi aiki ma irin aikin Allah suke hadisi na nan Buhari ya rawaita Allah subhanahu wataala yana cewa ba Allah ya ce ni ban taba kai kawo ina son in wani abu ba in ji Allah ina son in abu amma in ce to nayi ba nayi ba ya kamata in yi yace sai in zan dauki ran mumini Allah duk abin da kaga ana kai da kawo akan shi ba matsala yanzu da Allah misali kofar gidanka ne sai yara ƴan matasa aka yi suke zama a gon misali ne suna surutu ko suna abubuwan da bai kamata ba da Allah da ka fito me zaka ce ku tashi ku bango to amma kana falanka da abokanka kuna hira nan kuma babanka da abokan shi suka zo kofar gidanka kan da kali suwa suna ta surutu suna tsaga murya sun hana ku na ku surutu ya za da ku a ce to aje a yi masa magana to su baba ne ba ko me yana yi masa magana matsayinsu da su a wajen ku an fahimci kai da kawo ko to matsayin bawa mumini a wajen Allah Allah ya ce idan zan ashira mumini sai ne wannan kai da kawan to na amsa ba wannan ko bai san mutuwa so yake zauna duniya ya za a yi ne Allah ya ce sai ne kai da kawo wajen an san ran mumini ina so in anshe shi kuma na san bai san mutuwa kuma ni ban so in saba mashi wannan hadisul qudusi ne wa Buhari da Muslim sun rawaita ba hadu wa hirul ma'ani bane a kula da kyau ba to kaga wa'annan bawa idan ya kwashi kayan shi ya kai hadara Allah kuma Allah ya anshe shi to to yanda yace Allah ba zan saba maka ba in na saba maka ban kyauta ba shi ba Allah zai ce to kai ma ba zan saba maka ba to irin wa'annan bayan ne in ba su in ba su da lafiya in baka gaishe su ba sai Allah ya ce fada ce me yasa baka gaishe su ba ai in baka gaishe su ba ni ne baka damu da ni ba saboda sunawa ne dan dai ba a cewa sun zama ni na zama su a'a Allah daban bawa daban ibn arabi na cewa al-abdu abdun wa rabbu rabbun ce duk inda bawa yake bawa sunan shi duk inda Allah yake Allah sunan shi Allah daban bawa daban amma in bawa ya tumbaka ya shiga cikin hazarar Allah yayi abin da Allah ke so to komai Allah ya dauka ya bashi dauki mai gidan duka alaihi salatu wassalamu da aka zo yaƙi daidai lokacin mashi ba zai amfani ba kibiya ba za ta amfani ba takobi ba za ta amfani ba da ma'aikin ya damci ƙasa ya watsa waye watsa waye watsa amma qur'ani cewa ya waye watsa wa ma ramaita iz ramaita ba kai jiba ba lokacin da kai jiban nan walakin laha to waye ke nayi haka waye watsa to na rikicin yake a tunda annabin na Allah ne duk aikin annabin na Allah ne in kaga annabi yayi to Allah ne yayi in kaga annabi bai ba Allah ne bai ba ina fata an fahimta to irin waɗannan karatuttukan masu nauyi su suna buƙatar bayani da misali da kwatantawa ba jiho su kawai ake ba da ka zo za ka yi mutane bayani ka ce ai hannun annabi hannun Allah ne shi Allah hannun annabin ya damci ƙasar ya watsa don haka Allah ne ya watsa annabin ya zama Allah ayya kai ma ka faɗa rayu bayani ake yanzu da aka yi ba bayanin wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama annabi ya damci ƙasa shi ya watsa amma da umarnin wa ya watsa waye ba ta umarnin ta isa can waye ba ta umarnin ta cika idan kafirai to me ne annabi a ciki wata rana sayyidina ali ya ya zo yana ce ma abokan shi yace kai na gode Allah yau nayi nafila raka'a ɗari aka ce ba ka jin tsoron riye ce ya za in yi riye da aikin wani aikin wani ne fa ba nau ba ya ce waye ba ni waye jiwa min imani Allah waye bani iko na farka da daddare waye bani ruwan alwala waye kawo karatun da ne waye bani iko ruku'u da sujada to aikin nawa yi sanan wa ko na rikici to da haka abinda ake so in kana son ka zama na Allah Allah ya zama naka shine karatun da za a iya dauka ka zama na Allah Allah ya zama naka shine ka kwashe kayanka baki ɗaya ka kai gidan Allah da Allah ya zabi balewa cewa ya man adali waliyan kad azantu bil harbi ko da Allah ya faɗi sharuɗan da ake zama waliyi sai ce idan bawa ya zama haka ko fa iza ahabbtu Allah ce to idan na so shi kuntu zan zama jin shi Allah zai zama obi hadisin Buhari ne wa kunnan da yake ji da shi da Allah jin Allah na da iyaka to shi ma idan bawa ya zama Allah Allah ce in zama kunnen shi duk abin da zai ji ba zai ji komai ba sai ni duk abin da zai gani ba zai ga komai ba sai ni duk abin da zai taba ba zai taba komai ba sai ni in yi aiki irin aiki na zai ba irin wannan aikin bane shi dan fodiyo yana saukwata zaune ana ta karatu a zaure ba sai aka kawai yana haka yana matsa ruwa kaga muka la ina aka samu ruwa to Allah wani muridina ne ya tafi can wajen kogin fara dinnan to sai shiga cikin kwalakwalo sai kwalakwalan ya ya kare yace to shine ya tawassuli ya shi in taimake shi yace to taimako shine na taimake na je na tsamo shi da kayan shi na aje gefe amma kuma mai jan bakin karatu bai dena ba Allah na karshen can nace Allah ya komun hularka sai ka ga na dauko ta ba me zaka ci to daga Sokoto zuwa Neja wannan ba waki ba zai iya wannan shi ake so ɗan uwa a gani da haka ka zama na Allah idan kai rashin lafiya sai Allah ce kai nashi in ka zama naki to sai kaji Allah na faɗan ba a gaishe ka ba daman masoyi shine ke faɗan ba a gaida masoyin shi ba kana zaune da baban kai gaji ce wai ko ka je ka gaido wani ai ban samu zuwa ba an jima yanzu baka je ka gaido nan ba to yanzu kenan ko ne rashin lahiya ni ma haka za ka yi min amma akan wani me ya jawo wannan soyayya Allah zai ce mu bawa na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba yace Allah za an gaishe ka alhalin kai ne ubangijin talakai kala sai Allah ya ce amma alimta wai bawa baka sani ba anna abdi fulanun cewa bawa na wani mare da yayi rashin lafiya ba mata uru baka je ka gaishe shi ba kenan rashin lafiya wani rashin lafiya Allah ne ko gaida wani gaida Allah ne to amma dukkan watuttuka ne masu sarƙaƙiya yawwa sai da bayani zaka gane in mutum ya zama yana ayyukan Allah to shikenan sai Allah ya shiga lamarin shi duk abin da zai zartar ya zama ya zartar da shi da umarnin Allah misali dala yanzu na sai da zo na ce maka ga kayin jina na nuna kwanna na ce ga kayin jina ai shine injin wuta na Najeriya ko ga kayin jina gaskiya ne gaskiya ne ga dai me kwai ko ba kayin ji ba to yanzu da Allah idan aka kashe kayin ji za a ga wannan kwa to wannan kenan idan da za ka ɗauke shi daga nan ya koma ta wanzu koma ya koma ta zon ina ya nufa sai da ce ma ga kayan jinan me laifina idan ka ce na ballo aiki ina ba ta ana fahimta to haka abubuwa ke da haka yi aron ƙabi a hankali masu karantar da mutane sanin Allah sai sauran ƙabi a hankali su ma waɗanda ke son su san sa'anin Allah sai sun bi a hankali lamarin abu ne mai sauki duk wanda ya fahimci Allah ya san gwargwadon da ya fahimci Allah abu mai sauki ne yanzu da Allah misali ai akwai wake ko akwai wake ko wanda ya ci kosai me ya ci wanda ya ci alale me ya ci wanda ya ci kulele me ya ci wake don sai wani ya zo ya ce ke wajen mai kosai ce ke mai wake zuba mun na kaza da za ta ce a wannan kosai sai ce billahi lazi la ilaha illa wannan su wake ne asalin shi me wake to amma waken ne to sai zo ya dinga cewa da ya ce mana billahi lazi wake ne mu ce baka da hankali ko ba haka bane sunan shi yanzu ko sai ya canza to to haka abubuwa suke sai aka gane sauran karatu yawa amma alimta annabi fulanin murida falam ta'udu amma alimta Allah ce washin baka sani bane annaka law uttahu ai da ka je ka gaida wannan bawa lawajattani indahu Allah ce da ka same ni shine doron karatu da ka same ni a wajen shi da ka gaishe shi to da ka same ni a gurin shi to wannan irin karatun mu in ka je gaida mara lafiya me ake cewa ya jiki Allah Allah ya sauke to da sunan wa aka kira da ka je ka gaishe shi da ka yi addu'a wannan shine irin karatun mu an gane amma karatun kuma wanda suka wuce suka tayi su kuma za ka yi cikin fassara su iri daban-daban kowa da inda ya taka Allah ya gyara mana yabnu adam kuma Allah zai ce mu dan ya dan adam istada amtuka falam tutimni na ne muka ciyar da ni abinci baka ciyar da ni ba wani yanzu a duniya ina jin yunwa hadithul qudsi annabi ya ce Allah fa ya fadi ba wajen wani bal ma'ani bane na ne muka ciyar da ni amma baka ciyar da ni ba Allah na cin abinci to amma Allah ya ce ma na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba to sai mutum ya ce ya rabbi ya ubangiji kai fa at'imuka wa anta rabbul alamin ya zan ciyar da kai alhalikai ne ubangijin ta alkai kala sai Allah ya ce amma alimta washin baka sani bane annahu istada'amtuka abdi fulan cewa bawa na wane ya ne muka ciyar da shi falam taqimu baka ciyar da shi ba da ka laifinka tunda ya nemi ka ciyar da shi baka ciyar da shi ba kaman ni ne na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba musamman kan almajirai almajirai almajiri ya zo gidanka ya ce allazi wahidin wane ne sai ka ce mai tahi nan ba na shi ashe da fassara karatu allazi wahidin a bani dan Allah ka ce a je ka bani Allah ne shi da fassara shi akwai asarar da ta wuce wannan to da haka Allah zai ce almajiri almajirin nan ya shigo gidanka ya ce allazi wahidin amma baka bashi abinci wato aini ne baka ba saboda shi na wani Allah subhanahu wataala sai ya ce amma alimta annaka ista annahu istadafu fala falam falam amma alimta annaka law at'amtahu baka san cewa da ka ciyar da shi ba lawajatu zalika indi da ka samu wannan sakamakon a wajena da ka bashi sai ce Allah ya karba ko Allah to ya ansa a hannunka ne ya ba Allah wannan shine irin karatun ya ansa ya ba Allah to kai baka bashin ba balle ya ba Allah kuma yanzu ka cinye ba matsala a lahira da aka tare kenan wajen ciyarwa ma Allah subhanahu wataala yana kwatanta in ba a ci da wasu ba saboda masoyin shi ne to kaman ba a ci da shi bane amma shi bai ci bai sha subhanahu wataala ah ibn adam ya kai dan adam istasqaituka na nemi shayawarka falam tasqini amma baka shayar da ni ba Allah zai ce kai dan adam na ina jin kishi inji Allah fa na ina jin kishi na nemi ka bani ruwa in sha amma baka shayar da ni ba kala sai dan adam ce ya rabbi ya ubangiji kai fa usqika ta ya zan shayar da kai wa anta rabbul alamin a halin kai ubangijin talakai ne baka sha kala sai Allah ce istasqaka abdi fulan ai bawa na wani ya nemi shayarwarka falam tasqi amma baka shayar da shi ba albajiri ya leko gida da Allah a san mu ruwa a ce babu da ka ba shi ruwan sai ce Allah ya karba ya amsa ya mika ma Allah me neman taimako ko a wajen tafiya ko wani abu kamar da Allah ka rage ruwan nan shi ni ma ba zai ishe ni ba to ai da ka ba shi da hannun Allah ka mun karanta hadisi sai na Aisha da cikin maganar kyauta sai na Aisha ko da dino za ta ba almajiri sadaka sai ta sa tsumma ta goge ta dauko turare ta shafa mai tukunta bashi ta ce domin da na ɗora a hannun Allah na ɗora ina ta ga hannun kuma ta ce a hannun Allah ta ɗora nan ko mu ko a hannun wa ta ɗora kai kaji kai kana kallon zahiri ne su suna kallon baɗini Allah ya gyara mana Allah subhanahu sai sai Allah ce amma innaka law faqaitahu lawajadta zalika indi Allah ce wannan bawan da ka shayar da shi da ka samu sakamakon shayarwa a waje da haka in mun kulli wannan hadisin a zahirin dunkulan abin da yake nufi yana janye yana jan hankalin da muhimmancin kula da gaida marasa lafiya da muhimmancin kula da ciyar da wanda suka nemi a ciyar da su da muhimmancin shayar da wanda suka nemi a shayar da su don haka kenan wajibinmu ne mu rinka kokari duk lokacin da dan uwanmu ya nemi ɗaya daga cikin waɗannan bukatun to mu yi kokari mu biya mishi ko hannu ka saka a abinci almajiri ya ce allazi wahidin to ka yi kokari ko loma ɗaya ce ka saka mishi ko loma ɗaya ce don me wataƙila wannan loma ɗayan ita ce za ta amfane ka a layara wannan ba cinyewa za ka yi ba gobe ya yi masai shi ko nashin nan a wajen Allah yanzu kana da loma guda ɗaya kuma Allah ya alƙawalin zai tare nan ta yana girma mata kamar yadda ka san mai kula da ɗan doki yana mashi sai ka je kawai ka gangame mai lada a ce lomar da ka ba almajiri ce ba ya kayi rajayin ina ma duk tuwon gidan ka ba shi ba abin da za ka yi maganin wannan duk lokacin da kaji an ce wani bai da lafiya to koya za a yi masa ka gaishe shi in mutum ya zo neman abinci koya ne kaka hana shi duka in shinkafa ce ko cokali ɗaya ne kan fito ga wannan ka rage hanya in ruwa ne da Allah a san mu ruwa in sha sai da fiye watan ma duka ta kai ɗari biyu ko in ba ka iya siya na ishirin ka siya ko to ba shi ɗaya ka sha ɗaya in ma ba ka iyawa sha ka rage mai baka sani ba wataƙila wannan makwalwar ruwan ɗaya ita ce za ta zama dalilin tafiyar ka aljanna Saboda wannan hadisin ya tattarar da abubuwa da yawa wanda in an tsaya an dogon nazari akan shi za a fahimci cewa hanyoyi ne na shiga aljanna na samun rahama ubangiji manzon Allah ya gaya mana Allah ka ba mu ikon kwatantawa. Rawa Muslim, Imam Muslim ya rawaci hadisin. Wa an Abi Musa radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam udil marida wa at'imul ja'i'a wa fukkul 'aniya rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin an samo shi daga Abi Musa Allah ya kara mashi yadda. Qala Abu Musa yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي قود المريضة ورن قزوا غير مر لافيا idan aka ce mutum bai da lafiya to ku rinka zuwa kuna gaishe shi wanda ko babu komai ko ba za ka samu komai ba idan ka je gun mara lafiya ka gaishe shi addu'ar da kai mashi to akwai mala'iku a wajen kanshi za su ce amin kai ma Allah ya amsa a kanka wane ya jiki Allah ya bada lafiya za su ce amin kai ma Allah ya baka lafiya yanzu wake da lafiya baka da ɗakin wanda za ka je yanzu ba panadol ko wani ne wani ne wake da lafiya da kaci Allah ya bada lafiya malaku ce kai ma Allah ya baka lafiya wane wane Allah ya kawo sauki kai ma kasuwar ka ce zafi ya ce sai Allah ya kawo sauki da Allah wa ya ci riba wanda ya je mazala ce to ku rinka zuwa gai da mara lafiya wa atimul ja'i'a kuma ku rinka ciyar da mayunwaci in aka ga mutum a cikin halin yunwa to a rinka ɗaukar abinci ana bashi gwargwadon iko ba sai ka shiga ka kambato mai buhunka ba a'a in aka dafa abincin ka ce to kaya kake ta yawo haka abinda za a yi da an yi sallan magarba ka zo nan gidan ka aika da kwanan ka za a baka abinci kaga yanzu daga wannan lokacin ka rage mai matsala ya san abincin dare bai da matsala in ya zo ka ce to gobe ma ka dawo sai kaga ya fara dan canza jiki da yana wuni ya kwana da yunwa yanzu ka dauke wannan to kai kuma dalilin dauke mai kai kuma sai Allah ya dauke maka kuma ko ka ki ko ka zo wannan abincin shi ne sai ya ci shi in dai Allah ya sa wannan abincin nashi duk inda za a juya wallahi sai ya ci shi ana iya an gama abincin an komai an fara zubawa me zuba abincin kawai sai wani yankin tuwon ya zubo mata a hannu sai ta yarye sai ta asibiti da ita sai ka ji ana wannan tuwon ya kona inna akai ma almajiri shi kuma yana waje abincin shi ne ya kona inna dan ba naka bane ita kuma zai a ce Allah ya bata lafiya to duk Allah na wannan da a rinka kokarin ciyar da masu jin yunwa musamman a irin wannan lokacin da ka kalli wasu mutanen suna tafiya kai ka san tafiya suke ba ma san halin da suke a ciki ba ina fata an lura da haka in ka ga mutum na jin yunwa ka taimake da gwargwada abin da za ka iya ba dole sai ka yanka mai tiyoyin masara ba a'a duk in aka kawo maka abinci ka bashi gurgurin iko shi loma ɗaya ce loma biyu ce in kai wannan ka gama baka da matsala Allah ya gyara mana a wa fukul aliya manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce ku kawo manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce kuma quribato al'aniya ku fanso al'aniya wanda yake ribatacce ba mara ne an gane ko fanso wanda yake ribatacce idan aka ce ga wani mutum misali yan kidnapping sun kama shi to kada a yi ta bara ana ba da goma ishirin kasuwa ku wanda haƙƙin shi yake a kanku kowa ya kwanto kuɗi a fanso shi wannan na zahiri kenan akwai kuma na baɗini mutum na da ɗan jarin shi a kasuwa yana ɗan zazzagayawa ɗan dime shi mai ina ne yana zagayawa wannan sai kaga yadda ya zo kan benci ya bacci da Allah wannan ba a ribace shi ba to ku makotan shi ku tare ku fanko shi mai yar taliya mai ɗan biskit mai ɗan waye a tada mai ɗan teburin a ce jalauta nan wajen an ribato shi ɗan uwanku ne a gida jali ya karye ya fara faɗa da mutane wane kawo wane kawo ku haɗa mai jalin ko da mu rigima sai kaga ya kama hidimar shi ko zauna lafiya marayu ne aka ban muku kakku sakan ma iyayensu mata kakku kyale su zama lalatattun anguwa wancan ya kawo wajen a fanso rayuwarsu daga hallaka manzo Allah ce to ku rinka yin wannan in ji annabi Muhammad ah rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita shi al-ani din ne shi al-asir shine ribatacce wa an sauban radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala innal muslima idza ada akahu al-muslima lam yazal fi khurfati al-janna hatta yarji wai an so daga sauban Allah ya kara mashi yadda shi sauban din nan yantaccen bawon manzon Allah wata rana sauban ya nuna wata karama yana cikin tafiya a daji kawai sai kawai katsam sai ga zaki ya taso mashi sai ce kai zaki baka san da bane zaki ba sai zaki ya gungune ce ni ne wasau ba na ƴantaccen bawon manzon Allah kawai zaki sai ya dinga durƙusawa ya dinga jan ciki ya dinga jan ciki ya zo gaban saubana saubana na tsaye shi kuma zaki na kwance gaban shi sai ce tashi ka nuna min hanya makuwa ne kawai sai zaki ya tashi ya shiga gaba ya nuna da ya je kan hanya ya karkaɗa bindi ya gaba ya ce to in wani dawo ta nan zan biyu zaki ba za ka dawo ce to ta nan zan dawo ni hadirin manzon Allah ile kuwa ka aka yi ya dawo ta nan kuma zaki ya ƙara mai jagora fi da shi tukun ya tafiye shi kaji bawan annabi kenan Allah wannan bai samu taimako annabi ba bai samu albarka annabi ba kuma ta wani annabi kalle ce sauban ka je ka yi tunani ka faɗi abin da kake so in maka sauban ya zagaya ya dace ya rasulullahi ni abin da nake so so nake in zama abokin zaman ka a aljanna annabi ce ya sauban awa gaira zalika ka dai kawo wani yace huwa shi nake so watawan kuma ya kalli manzon Allah ya kwashe da kuka annabi ce da lafiya sallallahu alaihi wasallam muna jin dadin ganin ka ana to yanzu in an je aljanna kai kana can wajen fada Allah mu muna kafa kafa ya za ai manzon Allah ya murmushi kai sai yau man yadi illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa asla zalika al-fadl min Allah annabi ce ai ko aljanna ina tare da ku tauba to me wannan wakara mu shi ya rawaito wannan hadisin ya girman hadisin Allah ya kara mashi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama qal ya aiku ya an so daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce innal muslima manzo Allah ya ce hakika musulmi idza ada akahu al muslima idan yaje ya gaida dan uwan shi musulmi in musulmi ya gaida dan uwan shi musulmi to a wajen tafiyar shi lam yazal fi hurfatil janna wannan mutumin ba zai gushe ba kamar yana tafiya ne a cikin gonakin aljanna hatta ya raji har sai ya dawo gida idan ka shirya zaka je gaida mara lafiya to iyaka tsawon tafiyar ka iyaka tsawon gonarka a aljanna an gane kuwa yanzu misali daga nan ya ka ce akwai mara lafiya a general shike nan kawo express ka tafi to Allah zai baka faɗin gona a aljanna daga gidanka zuwa general da Allah wanda wanda bai da gun zama aljanna za a bashi gona to kaga sauran farko kuke nan daga zuwan ka gaida mara lafiya kai dan aljanna ne abu na biyu kuma an baka gona da Allah yanzu ko dan wannan bai kamata kullum mutum ya je ya gaida mara lafiya mara salaya asibiti ba ko sun san ka ko ba su san ka ba amma yanzu sai ta kware in ma wanda ka san ba zai gane ka bane ka ce ma Allah ya sauke ya gunga maka mai tsaya ka ce ai mun je kana bacci ka ba samu alkhairi kuma ka yi ƙarya Allah ya kiyaye mu kila sai aka ce ya rasulullahi manzo Allah wa ma hurfatil janna ya rasulullahi menene hurfatil janna kare sai annabi ce janaha abubuwan da ake tsinka a cikin ta Allah zai baka gona mai lambu wanda daga shiga ba sai kai da shi ba sai dai ka ci gaba da tsankan ƴaƴan kana ci sakamakon ka gaida dan uwanka amma yanzu ya mutu makocinka ya rashin lafiya ya gama ka kasa zuwa ka gaishe shi wani dan uwanka ne ma ka ce wani hidima ta yawa da an tashi da safe ai wannan ai wannan wani sai kuma ya mutu da an gaya ba kuma sai ka aje kaya ka tawo jana'iza kaga da yana da baki me kamata ya ci sai yanzu ka zo ta gaba ma kana magana gwamma da ya mutu ke to da ka ƴan ƙwaron ka ƙoƙarin zuwa gaida marasa lafiya akwai hikima da yawa da wa'azi mai yawa a cikin gaida mara lafiya wanda la'alla wanda zaka je ka iya gaidawa ɗin nan buloniya ne to yanzu gashi a gado ga kuɗi a akawun bai san iyakarsu ba amma yanzu gashi an zo gurin da bai iya komai kudin ba su da amfani ƴaƴan ba su da amfani yanzu ya kwanta ne kawai yana jiran yanda Allah ya ga dama yayi da shi su kuma likitoci na ta da barbaro ko a dan sa mai ruwa a gani in aka sa ga ciwo ya sama ya a cire a ce ai mai allura ba su san abin ba kaga ashe in ka je ka iske shi kwance sai ya zama mawa'azi to kai in ka zo nan wataƙila in ka kwanta ba za ka tashi ba sai ka ƙara bin Allah in hidima ta hana ka sai kai tayan toran da wannan ta same ka wa zai hidima kuma ka san dai mafi yawa nan ce hanyar da ake mutuwa da an zo nan gun sai ka ji an mutu to wani mataki ka ɗauka da haka ƴan uwa akwai hikimomi da yawa a cikin zuwa gaida marasa lafiya magan kayin kokarin ko kana da mara lafiya ko baka da mara lafiya kayi kokarin lalle ya zama a cikin kwanakinka na sati ka ware wata rana wacce zaka rinka zuwa ka gaida marasa lafiya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace kofofin aljanna guda takwas wata kofa za a kira masu kula da sallah wata kofa ta masu azumi ce wata addu'a ta masu gaida mara lafiya ce wata addu'a ta masu ziyarar kabarwa ce manzo Allah ya ta faɗa sai manzo Allah ce amma abun ban mamaki akwai mutumin da za a kira shi ta kofofin nan duka ranar kiyama kofar sallah na kira ta azumi na kira ta zakka na kira ta sadaka na kowa tana kiran shi sai a sai na hukar ce kai ya rasulullah ai ko wannan ya ji daɗi sai annabi ce ai kai kana daga cikin wanda za a kira da Allah kai yanzu ba za ka ji daɗi ba a lahira a dinga malam wani bismillah nan in kawai ga wacin kotu ce aka ba muka laye wannan wajen malam amma ruɗa ka da kira sai ka dawo ka ce ina ta inda manzo Allah ya bi ni ma ta nan zan ba za ka so wannan ba to a ranka kokari ƴan uwa ana zuwa a gaida marasa lafiya kuma shi gaida mara lafiya idan ka je kai mai addu'a addu'ar da kai mai amsassa ce shi ma in yi maka addu'a addu'ar da ya maka amsassa ce akwai hadisin da manzo Allah ce ma in kun je gaida marasa lafiya ku ce su maku addu'a da haka ƴan uwa a mai da hankali a kula ya zama cewa ana ɗaukar wannan abu kuma yana jawo soyayya tsakanin ƴan uwa yana ganin saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladin wannan muke kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana yan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah a kwamitin marayu ko hasbunallahu wa ni'mal wakil kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar yadda aka saba zagayawa kafin su gama zagaya akwai tambaya to kafin ai tambaya akwai ganawa akwai suna cikin yan uwa yan makaranta wani an mashi haihuwa kuma an muwafaka da mun gobe da sai za a faɗi sunan to shine aka ce ayi sunan anan da an huta ka sai yanzu yana daga babban aiki fitowa da sassahen ko da ga shi za a faɗa suna har yanzu dai Aisha ce to Allah ya mata albarka da haka za a faɗa sunan Aisha salati goma ga annabi a raba mutane Thank you.